آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha biyu da watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar sha shida ga watan takwas dubu biyu da ashirin da hudu muna karatu a cikin wannan littafi mai taken albuyuru wa ma yushra'u wa yumna'u minha hada-hada ta saye da sayarwa ko kuma kasuwanci abinda shari'a ta halarta da kuma abinda shari'a ta hana bayanai sun gabata tun farko na muhimmancin sanin irin waɗannan ƙa'idoji don alaƙar da suke da shi ga gyaruwa ko kuma nagartar mutum wannan kuma shi ne darasinmu na goma sannan muna cikin fasalin da yake magana a kan shuruɗin bai'i sharuɗan ciniki ma'ana manyan ɓangarorin da babu makawa sai an same su a ciniki za a iya takaita su a guda uku ko kuma a buɗa su su zama manyan sharuɗa ko rukunai guda biyar wanda da cikin kowane akwai sharuɗa da sai an cika su za mu tashi a alayilu bin mabi'i karkashin ka'idoji ko sharuɗa waɗanda suke komawa zuwa ga alma'akudu ne wani lokaci sharuɗa na komawa ne zuwa kan shi mai kulla cinikin mana mai saye da mai sayarwa akwai sharuɗa uku da ake so su cike kafin cinikin su ya zama ingantacci to sai kuma shi abin da za a kulla cinikin a kan shi shine su kayan da za a saya da kuma kuɗin da za a biya in an sai kayan su ne almakudu ne to su din ma akwai sharuɗa guda uku da ake so a ciki idan aka gaza wajen cike su to akwai matsala shi ne ce sharaɗin farko a samu al'ibaha cewa shi kayan da za a sayar ya ma halatta a sayar da shi ko ya halatta a mallake shi ko kuma ya halatta a saye shi akwai mun yi bayani a baya ko bayani ya gabata a baya akwai kayan da ya halatta ka mallaka amma bai halatta ka saya ba to ta za ka samu sai dai ka samu ta hanyar kyauta kamar za ka iya yanzu mallakar magi amma baya halarta a tafiya kamar yadda bayani ya gabata sai dai idan dukkan wanda suka mallaki magi a garin ba su da mutunci sun ce sai sun tsaya sun ce masu Allah ya hana su da ce kudin suke so kai kuma sai rana da ne ka kuma kana da bukatar magen nan sai ka biya ran lahira akwai abin nan biyan bashi sharaɗi na biyu shine a samu alƙudratu ala taslim cewa mutum zai iya miƙa kayan da ya siyar da kada ya cinikin biri a sama to sharaɗi na uku wanda a ƙarƙashin shi ne za mu ta shi ne al'ilmu ya zama nan shi mai saye da shi wanda zai sayar suna da masaniya game da hakikanin kayan da za a sayar da kuma kuɗin da za a biya za ka iya samun wani kudin shi mai sayarwar bai san haka take ba bai san haka take ba ila wani ba amerika ne kuma gobe zai koma kasar su ya daga motar shi sai da kuka kammala ciniki ko da ya zo zai da sado sado za ka biya sai ka tila mashi naira shi da haka ba bai yayi ne da ita yi da ita amerika sai dai kila akwai na laboratory ko a experimental a rika canin kudin wata kasa ce a Afirka. To kaga dole sai kai mai bayani cewa to zan sai motar kama da naira da biyar. Tunda shi akwai karina da ke nuna cewa ba dole bane ya yi da naira. Sannan kayan da za a siyar din a san su. Kada zuwa cinikin biri a sama shi ma ko kuma irin cinikin nan na rashin tabbas. Sai ka san dai ina da motoci ko? To ban miliyan ku na siyar maka da daya. A ciki wace kila haddadin din. kana da mai ka kalmar kuɗi na ne kace ita kake ni kaga ciniki dai ta yi a sai ka nuna ba karkashin al'ilmu din ne inda yake bi ayyakuna ma'luman li kullin min al'aqidaini da mai saye da mai sayarwa su zama suna da masaniya game da kayan da za a sayar da kuma kuɗi ko nau'in kuɗin da za a biya wa alayhi fala yasihu bayyul majhul bisa wannan baya halatta a yi ciniki bisa rashin tabbas ko bisa jahiltar kuɗi ko kayan kuɗi wani ilmu ya filu bi kulli ma yumayyizu al-mabi'a min ghayrihi wa yamna'u al-munaza'a sanin hakikanin abin da za a sayar ko za a saya ko kuɗin da za a biya to ya zamana an yi shi da abin da zai tantance kayan da za a sayar kada ka zo za ka sirwa da mutum kaya sai ka bashi siffar da ba ta zama jami'a mani'a ba an an ce siffa jami'a mani'a siffar da za ta cire duk wani kaya da ba wannan da kake nufi ba to sannan kuma idan aka yi abun bisa ilimi zai hada jayayya to za mu tashi a wannan darasi na goma inda ya ce wa hada shartu ya tazammanu shartai wannan sharadin na uku shi ma a karkashin shi akwai sharuɗa guda biyu shine ali ko alhamza shine al-ilmu bil mabi a samu masaniya game da kayan da za a sayar su ne ayyakuna da ma'akulu alaihi ma'aluma ya zama kayan da za a sayar din sananne ne li kullin minhuma ga kowane ɗaya a cikin su ya zama da shi ne sayarwa yana da tabbacin kayan da zai sayar ba a hudu yake ba sannan shi ne saye ya zama yana da tabbacin kayan da zai saya idan da bukatar a bude mashi ya gani to a bude mashi ya gani idan da bukatar ya taba a bude a bashi izini da dama ya taba idan da bukatar ya shinshina idan da bukatar ya dan gutsira idan da bukatar Yahuda ya dan tsiba ya gwaci duka a bashi dama wannan shari'a ta ba da wannan dama ya ce bi ru'yatihi ko dai ya ga kaya wa mushahadatihi ko ya gansu a halarce inda la'akari lokacin kulla ciniki aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi ko kuma ai mace siffa da ta amsa sunan siffa wadda za ta bambanta kayan daga wani shi shi wannan kayan duk da yana cikin kwali to yana da girma iri kaza da kwalitin iri kaza da tasiri da aiki iri kaza sannan bacin waya ta ce batirinta tana da bluetooth tana da waye tana duk sai ai waɗannan bayanan idan kamar dilar gwanjo ce wadda abu ne mai wahala ka je sai dilar gwanjo a farke maka goma ka ce kuma duk basu maka ba tare da su to shi kuma a rasa sika a baya kake bayanin kayan da ke ciki to sikar ne ita za a nazarta ce riguna ne da wanduna na yara maza ko mata idan babu wannan sikar ko za ka saya sai dai ka saya da sharadi shi ya ce maka wannan dilar duk da babu sika dila ce ta kayan yara mata riga da wando ka ce to sai kai maza ka sa sharadi idan na biya na saya na biya aka farki aka gaba su bane kimi gire ta shi sai ce ya yi sai ku sa shaida to daga nan sai ka biya shi ko ka dawo ko ka dauko ka zo da ita gida in kana gaba matsala in kuma da matsala ka farki a gaban shi ana farkewa kawai sai aka kayan manya ne sai ka ce dauko wata musake wata kake tsammanin kayan yara ce ko kuma gaban kuɗi na almuslimuna ala shurutihim kenan da haka ya halatta a yi ciniki da siffanta kaya ya ce liyanar jahala ta gara domin rashin sanin kayan da za a sayar to wannan yaudara ce wala zararu manhiyun an ita kuma yaudara halannan abu ne wa alayhi bisa wannan fala yasihu an yashtari shay'an lam yarahu baya halatta mutum ya sayar da kayan da bai gani ba baya halatta kayan da baka gan su ba baka ji bayanin su ba au ya kunu kadara au ko kuma ya zama a'a ya gani wa kadara a kadara au wa jahilu ya ga kayan amma ya jahilci hakikanin yadda suke akwai kayan da tsuran ganin ido baya isa yanzu ya dole sayar maka da sakantin mashin kawai dai gashi a kafe ka juya kan ka juya kan amma ba kunna ba wannan tsuran ganin bai isa a ya kamata a kalla a kunna a ɗan je a dawo ma to in aka yi haka a kalla zai dan iya isa akwai kuma kayan da ganin su kawai haka zai iya isar ka yanzu ya ce yana da wani fili a can zo mu je ka tsaya ka je ka ga wurin ba na ji za ka matsa ka ce kristiyanci ba kasar an kai wa yan kwantiti kwantiti soje sun auna sun ga an iya daidai hawa nawa a wurin shi bai kai wannan wurin ba sai dai za ka siya ka siya don yankunan ma ba irin wannan to irin wannan gani da ido kawai ya isa ya ce wa huwa ga'ibun alhali kayan ba sa wurin an majalisa su la'akari a wurin da za a kulla cinikin irin wannan baya halarta yarar musulunci ba ta son haka shi kan da ta ka'ida wala ta bi malin ta inda kai mutum mai sayar da kaya karka sayar da kayan da ba sa a wurin da ya hakuri sai sun zo sai dai idan wasu za su baka sada ko sautu to wannan kuma yana da nashi babu sai a buɗe ya ga ka'idodin da shari'a ta sa sai kokari a bi sharadi na biyu karkashin al'ilmu wanda shine sharadi na uku al'ilmu da saman ya zama na ana da masaniya da irin kuɗin da za a biya ya zo zai sayi kayanka kuma kuɗin da kauri ya kamata a san kuɗin da za a biya na ɗaya da naira za a biya ko da dala ya kamata a sani ce to ni zan biya da naira ne yawwa to an samu an samu waraka akan wannan to sannan da za ka biya da naira a naira manyan kuɗi ko ƙananan kuɗi ita kun yi ciniki na miliyan ashirin ya ce duka naira biyar biyar za su can haroka ka so kuma mutane su hango ana ta shiga da buhunan kuɗi an jaza maka bala'i ita ce a duka biyar biyar da ce eh ai sharar banki ce to akwai namu a wurin shi ne aka yi mana gwanjin shi ne muka kyar banki ma ya kyarga aka ga miliyan ashirin da can a lokacin da nake yin duka miliyan ashirin ne naira biyar biyar to kaga za ka yi ta a kai ka je ka canza ka bi yan wara da yan faɗin ka canza ko kuma ka bayan duk kun yi wannan sai ku tantance to kuɗin da zai biya ka da su kuɗi ne a hannu ko kas da shi ma na hada rigima kai ka ɗan fito da ɗan kayan sayarwar ka gida ba komai sai da kuka gaba ciniki sai ce ban akan sai kuma shagon mai kariya za ka shiga kuma a ƙauye wai kawo akan kai wannan cinikin nan ba zai yiwu ba sai da sai kai man bayani da yanzu na kai kasuwa to shi ma tun farko zai ka ce to kuɗi na naira idan babu wata karina da take nuna kila kuɗin ka dala ne ba buƙatar ka ce naira ne ina ga yanzu ka dauki ta bi sun siyayya ai ba na sai ka ce ma mai sayan kayan mai sayar mai sayan kayan ka ko mai sayar wanda za ka sayarwa ko ka tambayi wanda za ka saya wajen shi kuɗin ka ko ka faɗa mashi kuɗin ka naira ne saboda ba wata karina a wurin amma irin kasuwannin da suke boda murka ciki da ko mai gatari ko mashi ko ina ne to babura wannan wurin sai kai ma mai sayarwa bayani ko sai ka mai sayarwa ne zan biya ka da naira ta Najeriya ko zan biya ka da saifa ta Nijar shi wannan dole sai an yi to amma dai kamar a nan waɗannan ka'idojin guda biyu suna da muhimmanci a tabbatar da kuɗi ne a hannu ko transfer wannan kuwara ka kai da shi tun farkon ciniki na biyu da yake kuɗin a hannu ne to kudin ƙanana ne ko manya kafin naira da dubu ɗaya ne kamar ba wata damuwa da dubu ɗaya da dubu da ɗari biyar ila hada ɗari biyu ma duk kamar suna gidan yan manya manya amma da an zo naira ɗari ɗari naira hamsin ya kamata kai ne bayani zan sai kayan kama duka kuɗi na naira biyar biyar ne to sannan a ƙarƙashin nan ma shi ma sai ka tantance kudin naka akwai masu fata-fata da yawa ko akwai wanda suka rujuje da yawa sai kai masa bayani to ka san da yadda kudin kasar suke kar kuma kai washi da yawa kudin akwai masu kan fati akwai masu yan gyare-gyare akwai masu kaza akwai masu kaza akwai masu kaza duk wannan bayanin sai ka yi to daga nan sai ka ba malam ba matsala kudi kudi ne yace na karbe su ne ma zan je in shigar da su to idan kuka fahimci haka kun cika sharadin al-ilmu lis-saman وذلك بأن يكون الثمن معلوما لهما sannan sun gama wancan kuɗin da za a sai kayan su zama sanannu kar ya zo ka ce mashi wane ban wayarka karshen wata dan baka abin da ya sauwaka cinikin bai ba yanzu shi bai san a nawa ya siyar maka ba bai san a nawa ya siyar maka ba ko kuma kai ka ce mashi karɓa ɗari biyar din nan zan shiga shagon ka ya ɗauki daidai kuɗin to shi shi akan daidai na ɗari biyar ne shi abin da yake so zai ɗauka zai zai ɗauka maka na dubu ɗaya shi ma nan bai kamata ba so da ka sai a tantance kuɗin ba dai ni ka ce ban wannan kayan naka zan biya ka ƙarshen wata amma kuma kaza sai ku faɗa kuɗin wannan babu da ya halatta ya ce da annal jahalata gara domin jahiltar kuɗi shi ma yaudara ne kamar yadda jahiltar kaya yaudara ne وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غري يا hana cinikin yaudara da cinikin ruhi kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata wanda bayani ya gabata a baya hadisin sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wanda Imam Muslim ya fitar yace wa ma'rifatu samani sanin kudi na kaya takuni bi tahdidi sirir sil'ati al-mabi'a yana kasancewa ne da kayyade farashin su kayan da za a sayar kenan akwai yiwuwar kullun aiwa kayan farashi gwargwadon yadda kasuwa ta juya gwargwadon yadda kasuwa ta juya in sun sauka shi kenan sai kayan su sauka in sun hau su ma kayan sai su hau to haka a tabbatar an yi wa kayan farashi farashin da za a yi masu suna su na karan kansu in kuma na rubuji ne sai bi na rubuji irin kayan da za a masu farashi da yake nan ya ce wa ma'arifa ta fi mata a halin akali da kuma sanin kimar kayan lokacin kulla cinikin illa an yakuna nazararu yasira sai dai idan ɗan rudin da ke ciki ɗan kaɗan ne sai da zaka sai kaya ya halatta ka saya idan a cikin sayan akwai rudi amma ɗan kaɗan shine na alimamul karasi da alimamul baji alimamul baji ya yi sharhin muwatta alimamul karasi yana da littafi akan a mazhabar malikiya suke cewa abinda ake ce mashi alazararul yasir shine wani abu da ke cikin kayan da zaka saya na rudi wanda bai kai matsayin da zai iya canza sunan cinikin ba a ce wannan cinikin da yaudara abin bai kai matsayin haka ba ɗan kaɗan ne shi alimamul baji ya tattauna da sharuɗa da ka'idodin da ake so a kiyaye haka shi ma da wani karafi alimamul nawawi a cikin littafin shi al-majmu'u sharhul muhaddab shi ma ya tattauna da fa'i shaykhu da sai ibnu taymiyyah al-harrani a cikin majmu'ul fatawa haka alimamul ibnu taymiyyah duk sun tattauna wannan matsala suna raba rudi kala uku akwai rudi karara mai muni yaudara ne muni a cikin sayan kaya misali yanzu kai manomi ne sai ka zo ka ce kana son kamfa da ya tashi sai biyar maka kasa wannan garar ne babba kai tsaye cinikin bai yi ba kuma haramun ne akwai kuma garar mutawassil shine wanda yaudarar da ke ciki ba ta gama kai ragin farashin kayan ba kenan kayan da ka saya dubu ɗaya in ka koma ka cire na yaudarar bai fi ka ga kayan a tsara ɗan ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ba to wannan shi ma da ya fi yi saɓani jumhur suka ce shi ma baya halatta to da ita asara ba ta da daɗi to sai kuma alagararu sahir shine yaudara ɗan kaɗan to ita wannan babu laifi in an ce darar kamar misali yanzu mutum yana sayar da kaya mai yiwuwa bai san hakikanin wasu sinadarai da aka haɗa kayan da su ba mai yiwuwa kuma ya sani to kai da ka zo saye sai bai maka bayani ba sai da ka siya ta bayyana cewa abin da kake tsammani mai can fasikilar ba shi ba ne a kofa ne wanda yake kan kasa da shi ne amma ɗan bambancin ba yawa jama'a ma ba za su gane ba ka je wurin shi siyan guda akwai zare mai daraja ta ɗaya A akwai mai daraja ta biyu B ya ka ɗinka hular da zare mai daraja ta biyu ta ɗaya B amma idan ba gwani ba maye ba zai iya ganewa ba amma sai ke maka bayani akwai garar amma nan ba ne shi ne da garar wanda yake aliyyar babu damuwa ko kuma yanzu yana sayar da katifa ta ta ciyawa to ciyawar kala kala ake ida yayin shinkafa ne ya ka fahimci yayin shinkafa na farar jollof ya ta bamban da yayin shinkafa ta yar haka wannan idan ya jika yana saurin bushewa katifar ta dawo da taushinta wannan kuma sai ya kwana ɗaya biyu uku shi ne sayar da katifa sai bai maka bayani ba sai da kasa ya sai ka gano ciyawar da aka yi katifar in ta jike ba ta tasowa sai bayan kwana biyu kai kuma ka so ka samu wata da an mata fitsari kwana ɗaya ta farfaɗo wannan garin ne ya tsir ba za ka mayar da cinikin ba inda ya me matsalar ka bushewa ko za ta bushe saurin me kake yi sai da yan kwana biyun ma suka kama ta gabari ba irin wayannan su ne can garar yasir ko mutum misali yana soya kifi ko yana soya awara ko suna siyar da kosai kai kana so ne ka sai na man gyaɗa sallah kama ranar man gyaɗan bai kai ba sai ka haɗa man anguriya wannan kwalba uku na anguriya kwalba ɗaya sai ta soya kosan da shi sai da ka siya ka ci girma ka baka gane ba sai ka ji ana bayanin cewa akwai man anguriya ka shafashin cutar da mutu wannan ba ne garan ne ya ce shi ne malin ta idan ka ce ko garar yasir a tada ciniki fiye da kashi casa'in na mu'amalar kasuwanci wuce da layi wannan ba a rasa ko a yi da gangan ko kuma a yi ba da gangan ba to shine suka ce kuma ma mu'amalar mu ta yau da kullum ta duniya ta kilo akan ire-iren mayan na abubuwa to sai shari'a ce take to kawai a kau da kai tun da bai da yawa kai kuma ba wata asara za ka yi don ma asara ce ba mai yawa ba kuma kayan ba zai ki sarrafuwa ba za ka amfana da shi babu ne ya ce illa an ya kuna da zararu ya tsiran mutasamihan da mutasamahan ne sai dai idan yau zarar ɗan kaɗan ce wadda aka yi sauki a kanta fa ya ko inda zalika sai cinikin ya inganta ko da bayan haka ne ko da an sami irin wannan yayyaudara waɗannan su ne shurutul bai'i sharuɗan ciniki sai babin fasalin gaba shine wani fasali da ya kama da wannan amma abin da ban sha'awa yadda suke zancen za ka ga kamar iri da ma ba iri ɗaya bane wancan shurutul bai'i ne wannan kuma a shurutul bai'i wancan dole sai da su ciniki ne tabbata wannan kuma in kun ga dama ku yi idan ba ku ga dama ba da kai da mai tsaye kada ku yi to sai dai tun da shari'a ta san mai saye ko mai sayarwa zai iya sa sharaɗi lokacin ƙulla ciniki to sai shari'a ta shigo ta yi ruwa ta yi tsaki sai ta ba da ƙa'idoji sai ta raba sharuɗa akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai wanzar da ciniki in an cire shi akwai wanda zai fata cinikin haka ba shi a ciki shine ashurutu fil bai'i shine misali kai mai sayar da kaya wani ya zo zai sai kayan ka sai ka same sharaɗi kawai ka biya mai sharaɗi kuma ka san ana yin haka ko ya zo masuwa ta taso shi ya fito da babbar rigar shi ta angunci ya ce zai siyar maka ma kar ka sa nan garin ko kuma kai ne jinnali mai sayar da tsattun kaya sai ke zai siyar maka da rigar nan da ta angunci na shi har da hular da ta kai amma kar ka sayar waɗannan garin saboda yayi za a iya dariya ko ba a rasa yan adawa ka gani ko daga yin bikin a ya jiki. Ya ɗan sa idan a samu karama, to irin wannan sanya sharaɗi ne, ka sa mashi sharaɗi, to shi ne zai tattauna nan. Sanya sharuɗa a cikin cire, kai mai sayan kaya kana da ƴancin ka sa sharuɗa, shi ma mai sayar da kaya yana da ƴancin ya sa sharuɗa. sai dai shari'a ta fito duk ku gama sa sharuɗan ku sai a ɗauka sai a ba ta ce mata wannan sharuɗin ya yi ko kuma wannan bai yi ba kad yastariqu an-nasu fi buyu'ihim shuruta mutane suna da damar su sanya sharuɗa a cikin cinikayyar su min ha ma yuqarruna alaiha daga cikin sharuɗan da suke sawa akwai wanda ake tabbatar da su a kai wa min ha khilafu zalika daga ciki akwai wanda ake sabanin haka aka ce ba a yarda ba shari'a ba ta ganin haka sai shari'a ta ce to a cikin sharaɗin a bar cinikin yayi ko kuma da sharaɗin da cinikin da a kore ta wasi ba shine ke fashuru da filbai da fismani sharuɗa a ciniki nau'i biyu ne na ɗaya alkismul awwal nau'i na farko as-sahihu ingantaccen sharaɗi idan ni da kai in mu ne masu sayarwa ko mu ne masu saye za mu iya sawa shi kuma wannan ingantaccen sharaɗi a ciniki wa huwa ala salatati anwa yana da nau'uka guda uku annawul awwal nau'i na farko sharqun min muqtadal akali sharadin da tun asali dama da shi a cikin misali yanzu sai mutum ya zo wajen ka sai ce Allah kai mashi kujera kafinta ne sai kai mai kujera kai kuma da ka gama haɗa mashi kujeran da ya zo karɓa sai ka take kuɗin zai ka ji sai ka ce tsaya ina da sharadi kujeran nan ta rika zama a kan to wai dan ne da ba shi dan ne zo ka hada mu kaga ka sa sharadin da shi ne ma dalilin sa ka kai aikin ko ya zo wajen ka ya sai shinkafa kake to yana da sharadi dan dai kai amfani da ita sai ba sai ka kar a je a ce ta a ce ta kai har ba kamar yadda ba a dafa ba hanya ko kuma ya sai takalmi ka ce kana da sharaɗin sai dai a rika sawa kar a rataya sawa za a rika yi to yana bayan ma ka cika kawo waɗannan sharuɗan wasu za su yi tanka ta shi yasa wasu malaman gaba ɗaya ma ba sa kawo wannan sharaɗin sun ce wannan sharaɗin sunan shi ta hasilul hasili tabbatar da tabbatacce ba ka da buƙatar shi ya zo ya sai ruwa a wajen da kace lallai da sharaɗin fa a sha ko a yi wanka ko a yi wani aiki da shi ya sai ke ta kace lalle a rika hawa kar a babban da gungurawa kada in ga inda za a da shi ana gungurawa ya sai jaki kace lalle ban sharadin a rika dora mashi kaya ya sai riga kace a rika sawa a to wannan sharadin duka amma fa ya halatta kai ne sai da kaya kasa sai malamai suka ce wani lokaci zai iya zama ana da buƙatuwar shi idan wanda ya sai kayan wani irin mutum ne na daban a mutane shi sai ka sa mai sharaɗin da za yi amfani da kayan don amfanuwar wanda za su amfana da shi ya kai misali misalin shi shine ka yattari da alaihi ayyukum da husila kamar ya tarɗanta mashi cewa to wannan kayan da zan siyar maka idan muka gama ciniki ka biya ni za ka karba. Eh ba za ka babban su a nan shago ba, lallai za ka karbi kayan nan. Wannan shardin dama dan me ya sa ya zo ya tsaya. Dan ya karfa din ya je amfani da su. Au ayyata bisa ba'idu ko mai sayarwa ya shartanta cewa ayyata sarrafa bisila kaifa ma ya shawo. Yace zan sayar maka da kayan nan amma da sharaɗin ka yadda ka ga dama da su. to dama kai ne sayar da kaya kana da wata fawa bayan ka sayar fa inna hadha la yu'athiru dhikru wannan ambatan shi ma bai da wani tasiri wa huwa min tasiril hasili tabbatar da tabbatacce ne fa inna wujudahu ka adami samuwar shi kamar rashin shi ne wa huwa ja'izun bil ijma'i amma gaba ɗayan malamai sun yadda a iya kawo shi wa min al-fuqaha man la yadkhulu daga cikin malaman fiqh akwai ko kawo shi baya yi in ce zai da amfani to nau'i na biyu shine ma kana min maslahatil mushtariqi lahu sharadi nau'i na biyu na sanya sharadi a cikin ciniki shine sharadin da amfanin ke komawa kan wanda ya sa sharadin ila mai saye ne ya sa sharadin amma bai sa sharadin ba sai dan ya amfana ko kuma mai siyarwa ne ya sa sharadin amma bai sa sharadin ba sai don ya amfana kamar me ka tajiri kullum saman kamar mai saye ya ce to zan sai kayan nan naka da sharadin ba zan biya kuɗin yanzu ba ko kuma au ba'dihi ko kuma ba zan biya wani sashi na kuɗin yanzu ba za mu jinkirta biyan kuɗin ila aj- ajalin mu'ayyan zuwa wani lokaci a yananne kaga shi yanzu mai tsaye shi zai amfana da wannan jinkirin dan kila yana da wasu yan kuɗi a jiki amma baya so ya kashe gaba ɗaya sai ya karɓi kayan kai to amma sai nan da sati ɗaya in ka ce ka yadda wannan sharadin almuslimuna ala shurutihim in ya ce maka sai rana ya ce baya halarta ranar juma'a ka matsa mashi iya baka da hurmi ko magana ba za ka yi mashi ba ko magana ba za ka yi mashi ba sai dai idan sanin hali yana da yawan mantuwa kamar laraba alhamis sai ka dan tuna mashi sai ka samu wata tilawa ta su dai ya yi annabi na amuru idza ta dayin sun daina ila ajalin musamman sai ka ce mashi tilawar juma'a wala an sai ji maka to yana tuna man kenan wakan rahani ko kuma kamar jingina kun zo ciniki misali ka zo wajen shi sai ka ce mashi dalla ya baka wayan nan zuwa karshen satin nan zuwa rana ya ce zai zo maka da kuɗin ke to shi kenan na yarda ka ban tsohuwar wayar ka amma in ajiye ranar da ka zo ka biya wannan sai kun ɗauki tsohuwar wayar ka sayin baka shi ma ya halatta ya sa maka wannan sharar kowa ya halatta ya shi ma don yi haka ne don fi samun natsuwa ko don tsohuwar ka dawo a wannan kuma wani amfani ne na daban bai kamata ya shigo ba zai kawo magana kullu jarrin kullu karbin jarra manfa'a fa huwa haram ko fa huwa riba saboda in ka kunna za ka rauna na rijiya kai kuma baka mashi wata hidima duk kayan jinginan da baka matsawainiya ajewa za ka yi amma yanzu sai zo da jaki sai ka jingina wa bai ma da kai kai da ka jingina sai sai ka rika hawa kada ga abincin ka ka dan dora mashi kaya sai zo da mashin sai ka dingina wata hidima za ka yi mashin to kawai zuwa za ka yi ka kulli ba dama ka hau ba za ka hau ba haka za ka ajiye shi in ya kawo da wani ɗan raguwan mai rage ya zai ga ɗan raguwan mai to da ka mashi hidimar komai ya baka jinginar saniya to sai kai ta tatsan madarar kai ta tatsa ka saura mata garma kai ta huda sai rabbi ya dawo maka da kudinka ya ya ce ya na gana ka aiki da ita sai ka ce layi na yake daina ci taki eh na sa mata ido da na ga mata ci mata na da na abin nan don dai ba za ta kamar rediyo ba ta ɗawainiya haka za ka aje mata kayan sai dai idan kun yi sharaɗi ko kuma shi da kanshi ce ka iya saurare musamman wannan lokaci musamman darussa na addini amma kai suka sa mai sharadi to da yadda ya matsi yanzu in ka sa mai sharadin za ka saurara zai yadda ko ba dan yana so ba to ka ka so na abu na riba kenan sai yake cewa wa misali misali shi fi ta'dilin saman wajen tinkirta kuɗi au ba da yi ko wani sashi na kuɗi ka yi ya kula iktaraitu minka hadhihi sil'a bi sharti an tu'addila saman zan sai wannan kayan daga gare ka amma da sharadin za ka yi man haƙurin kuɗin zuwa wani lokaci ko kuma au bani ko za ka yi man haƙurin wani bangare na kuɗin fa hada shartu sahi wannan sharadin ya inganta wa yulzimul ba'i an yu'addila saman sai ya zama wajibi ya lizimta akan mai sayar da kaya ya daga ma wannan mutumi kafa tunda ya yadda ana nufin in ya yadda in bai yadda ba sun farko sai ya ce mashi bai yadda ba yace ni kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace al muslimuna ala shurutihim kullum musulmi suna na akarin da suka sa na sharadi sai dai sharadin da ya halasta haram ko ya haramta halal wannan hadisi ne da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka ruwaito Imam Abu Dawud ya rasu hijira da shekara 275 shi kuma alimamu turmidi ya rasu bayan shekara hudu da rasuwar wancan dubu a ɗari biyu da saba'in da biyar na da saba'in da tara shi ne muke cewa tazarar shi da aliman malik shekara kamar ɗari kaga ba sa ta nan gaba ɗaya warawa abdurrazzaq fi musannifihi abdurrazzaq a cikin littafin shi na musannaf yana da bajinin littafi in ka duba sayar alamin nubala da limamu zahabi ya zo tasirin shi yake cewa abdurrazzaq din nan taska ce ta ilimi bajinin malami ne na gani da faɗa in ka duba musannaf sai da ya kawo kitab kusan talatin da ɗaya kitabu sahara shine na farko littafin ƙarshe kitabu ahalin kitabai to shine ya rasu hijira na shekara ɗari biyu da sha ɗaya an gaba ma ba na yau ba ne tsohon malami ne shekara ɗari biyu da sha ɗaya ya faɗa cikin hadisin da ya ruwaito daga malamin shi da ya fi yawan riwaya daga gare shi shine al-imam ma'amar ibn rashid al-asfi abu urwa in ka duba jeren giyar waɗanda ya riwaya a wajensu to hadisan da ya ruwaita daga ma'amar sun fi na kowa yawa sai da ya ruwaita hadisai dubu takwas da ɗari hudu da goma sha biyar a hannun mutum ɗaya shi kaɗai shi ya fi kowa yawan hadisai a cikin musallafin shi shi kuma shi ma'amar ibn rashid al-abdi ya rasu hijira da shekara ɗari da hamsin da biyu kaga ya riga shi rasuwa da wasu shekaru masu ɗan yawa ya ce kataba umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz ya rubuta umar ibn abdulaziz ya rasu hijira da shekara kamar ɗari da biyu ko ɗari da uku wanda shi ne ake ce masa khalifa na na biyar a khalifofin musulunci ya yi adalci gwani da gaske za ga dan ka samu wasu ɗan siyasa ɗan jafa'i sai su ɗauki wani mai gidansu a siyasa da ya ci dubu sai ceto sai su kwatanta shi da wannan waye su mai gidansu adalci kamar kuma sabula wannan tsantsan ta'addanci ne kuma karya ce zanna a yanzu dai a irin wannan yanayin ba nan da wanda aka ɗaga ka na adalci irin wannan musamman dai a Najeriya mu ta Afirka in ka je wasu kasashen kila ka samu amma ko dai a nan a ba wani wani lokacin matsabula wani ma mai gidan shi gara kwatanta shi da hajjar shi ma in ka kwatanta shi da hajjat ka cuci hajjat dan hajjat ma ya fi shi adalci dan hajjat in ka ga irin ayyukan da ya yi da hidimar da ya yi shi yasa duk yadda hajjat ya yi zalunci hatta wanda suka yi rubutu a kan shi duk in ka kalli alheran shi ka kalli karre shi sai dai ka ba Allah daɗi kai Allah mutumin nan in ka kalli muguntar shi Allah ka kai shi wuta za mu danje daɗi amma da in ka yaje mashi kuma ya yi abubuwan a yaje mashi to ba kowa ma za ka samu irin wannan kalmomin ba to ga mutum ya kamata ya rika kiyayewa in zai kwatanci ya san da wa zai kwatanta ya ce almuslimuna ala shurutihi ya rubuta wa gwamnoni shi ya ce musulmi suna nan akan sharuɗan su fi ma wafaqa al-haqqa cikin abin da ya dace da gaskiya cikin abin da ya dace da gaskiya malai ce mas'alatul wata mas'ala في حال في حال اشترط التأجيل a yanayin da mutum ya shartanta a taga mashi kafa lokacin da ya sai kaya to nan wurin fana budda min al-ilmi bil ajali babu makawa a kan lokacin da aka sa suka ce ba ni kayan nan in na samu zan baka a a ku sa lokaci da ta karshen wata karshen wata ko lolu wata ranar karshe na wata shi kenan in kuka yi haka ba ne kai kuma sai ka kokari ka kiyaye in wata matsala ta taso ba za ka iya cika wannan alkawari a wannan rana ba sai kai maza ka zo ka nemi ta'ajirun akhar a sake daga kafa abin nan da matsala mu bashi biyar ga wata mun kara kwana biyar kenan fa in lam yadkur idan bai ambaci lokacin da zai zo ya biya ba ce ba ni kayan nan in na samu zan baka karka ba shi cinikin bai yi ba saboda ya zama mace hulun atili ba san lokacin da zai biya ba kai ɗan kasuwa an yi hara ka yi ka ya baka mu'allas shi ne ce batsala sharɗi sharaɗin ya lalace tun da kuma sharaɗin ya lalace kuma ba kuɗi ya zo da su a hannu ba to cinikin ba ya lalace shi kenan sai ku fasa sai da fasa cinikin shi ya yi haƙuri yace wa misali hutun ra'an misali shi kuma a dingina shine a yadda rika albayo ala mushtari a yurhina hu muqabila samani muqabila samani sil'atan ukura shine mai sayar da kaya ya shartanta wa mai sayan kaya a yurhinahu da cewa ya aje wani abu na jingina muqabilat samani madadin kudin da aka ɗaga maki kafa na sil'atan ukura ya ba da wasu kayan na daban ya ba da wasu kayan na daban misali yanzu hatsin shi ya ƙare sai zai ce ka ba shi buhun dawa zuwa mai girbi nan da wata biyu kuka sa lokaci wata biyu sai ka sai ka ce mashi to abin da zai to ka ba ni mashin dinka akalla mashin din a inda so samu ne ya zama na zai sai buhu in so samu ne ya zama zai sai buhu dan a mutanen mu yanzu in ya baka mashin din da bai wuce kudin buhu ɗaya ba sai ka neme shi karasa sai ya san kai kake ka to sai ya baka mashin din da zai sai buhu uku sai kai kuma karka hau sai ka je sai ka aji ko kuma ya baka keke na tufin shi da ake haya amma hayan ba zai tsaya ba sai dai banan din zai dawo wajen ka da ai kai za a rika wa banan sai za ka rika ba da kudin gyara da na biyu kuma kana rubutawa ranar da ya dawo maka da kudin masarar ka buhu daya sai ka kawo maki balance din da keken ka tara kuma da bayani filla filla har ya samu gamsuwa cewa eh lalle an yi abu filla filla musulunci biya yadda da wannan ba wata matsala su da ka yanzu in ka je gun mai tabo ka ce ban suga fiya da ya ta ban wayar da ya rike ya laifi ba musamman in sanin aliko ya san ka ci dubu sai ce to ta same da gina alku laila wa laila da dai dubu da daya ya ce fa ya kuli bitu alaika hadal baita na sayar maka da wannan gidan bi sharti an turhina ni hadhihi al-arda da sharadin zaka bani waccan kasar in rike mana na sayar maka da gidan nan zuwa karshen wata ka biya ni amma ka bani gonarka ko fadamarka a matsayin jingina yayi fa hada al-aqd wa hada shartu sahih cinikin yayi jinginar ma ta yi da yanda fi hada sharti manfa'a da bayi domin a cikin irin wannan sharadin akwai fa'ida ga mai sai da kaya yanzu zai je yi bacci hankalin shi kwance ba za a cuce shi ba in ma an gudu ya rike wasu kaya to sai an nau'u sadisi nau'i na uku shartul shartul ba'i aw al-mushtari naf'an ko sharatan ba'i'u aw al-mushtari naf'an ma'duma inda mai saye a mai sayarwa ko kuma mai saye ya shartanta wani amfani sananne a karan kai shi misali mai saye ya zo da wani sharaɗi wanda shi ne zai amfana ko mai sayarwa ya zo da wani sharaɗi wanda shi ne zai amfana ya ce mislu misalin ayyattari alba'i'u sukunar jari shahara kabla taslimi a ilal mushtari kamar misali mai sayar da kaya ya shartanta zama a gidan da ya sayar na tsawon wata guda kafin ya miƙa gidan ga mai sayi zai ce wani zan sayar maka da gidan nan da muke ciki da sharaɗin zan ci gaba da zama zuwa wata ɗaya nan gaba amma za ka biya ni yanzu idan ka biya ni shi ne zan je in kare shi inda zan tare ya sa kaga wani sharɗin amfanin shi ne au yashtari al mushtari ko kuma mai saye ya sharɗanta wa alal bayi ga mai sai da kaya ya sharɗanta maki hamlan hasari ɗaukar itacen da ya saya ya kai maki gida zo nan kana sayar da itace sai ce zan kai kai ɗari da sharaɗin ka da za ka kai man gida a ka'ida ba ka kaiwa gida amma kai kai ne ka sa sharaɗin ya rage na mai sayarwa in yana son cinikinka ya kai ko kuma gumagumai ne ka saya au taksiri sai ka ce na yadda zan sai gumagumai nan da kyar ne za a faskara a fasa in ka ce ba za ka fasa bai wuce baka da su to shi ma ya halatta ya sa wannan sharadin saboda ya samu sauki ya amfana ya ce waka ayyatta rikatin lanar ba'ir kamar kuma ya sanya sharafin cewa zai ci gaba da zai haura kumin da ya sayar maka wa nahawihi da makamantan shi ila mawdi'in ma'lum zuwa wani wuri sananne yanzu misali kawai kuka da wani dan nan garin ce ka gama cin din nan sai rufa da shi zai yi ta irin siya kuwa ko kuka yi ciniki a sabon gari kar ka yi ganganci sai kai mana ka sa rai zan siyar maka za ka biya yanzu amma zan hau in koma gida da mun koma ka zo ka karba kar ka yi shiru in kai shiru baka sa sharadi ba sai ya karɓi makullin sai da kuka gama ya kace to gida za ka ya ni za ma zan mutu muna da taro bayan isha da ma da ke ka dinki kudin mashin ai ka awo a taba ko kamar kila za ka so ka shigo da shi ai ya ce to ba da in ka sa irin wannan sharadin fata haba jama'irul ulama ila sihhati hada sharri da yawa daga cikin manyan malamai sun inganta wannan sharadin sun tafi zuwa ga ingancin wannan sharadin wa annahu shartun lazimun kuma sharadi ne da yadda sun ta inda an sa shi kuma an yarda yace wa tadallu ala hadha bima warada an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma kuma sun kafa hujja da abin da ya zo a hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya yarda da su lamma ishtara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ba'irahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi ya sai rakumin shi اشترط جابر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم حرلانه إلى المدينة سي جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم شرط سوى زي هورا كون يداو مدينة sun fita tafiya ne rakumin yake tafiya yana ta tutu yana wahalar da jabir radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake ta me ya faru ya ce kaza da hadar rakumin nan tabbata yi nake nema kawai in canza shi sayar da shi zai yi shi ne sami da sallama sai ya ce siyar man da shi a ce dan ya ne addu'a sai ya warware ya ce siyar man da ce ba zai siyar ba ya ce aka siyar man sai siyar man shi dinari kaza shi kenan kafin su gama ciniki sai jabir ya ce wa annabi amma ya rasu ko na saya fa shi zan hau in koma ya ce ba matsala in mun koma ka kawo man gida shine da ya koya ɗauke shi ya suka koma madina ya ɗauka ya kawo mashi sai ya ban mashi rakumin ce ba na karkace ne dabara ne zai ya raba ka da rakuminka kyauta ce ya niyyar yi mashi sai hudo ta wannan ta wannan hanyar amma dai ma'asu shahid shi ne wannan sharadin ya fi na abdullahi radiyallahu anhu an huma mun yi bayani a baya da hijira da shekara saba'in da takwas waɗannan su ne dinna sharuɗa guda uku da ake sawa a a ciniki idan mutum ya zo ya sanya wani sharaɗi wanda ba waɗannan ba to akwai yiwuwar zai shiga cikin sharaɗa ne ko nau'i ne na sharuɗa na gaba na mu sai iya fara ko mu na farko sai alƙismu tsani nau'i na biyu alfasidu mai sharuɗa fatattu sharuɗa fatattu da ake sawa wa huwa salatatu anwa'in aiza su ma nau'uka ne guda uku yace ya haramu alal insani ay yashtariha haramun ne mutum ya sanya irin waɗannan sharuɗa fa idan sharata sharfan fasidan fa huwa asi in ya shartanta sharfin da shari'a ta hana ya aikata zunubi yace al-awwal na farko shartun yabtulu al-aqd min aslihi sharafin da yake bata kullum tun asali ka kira da hadihi ma da akar akar na akar kamar wani ya saka wani kullum a cikin wannan cinikin da kuke yi na kokarin siyan waya sai shi kuma yana kokarin hada abin da ba da haya da jingina da bashi wannan bai yi ba ka iya kullum lal ba'i wal mushtari kamar mai sayar da kaya ce wa mai sayi adibu alayka hadhihi sayyara zan ciyar maka da wannan motar amma bi sharfi an tukuri da ni alfa dirhamin da sharatin za ka ba rancen dirhami motar nan laya naira miliyan ɗaya amma ni ba zan siyar maka ba sai in za ka ba rancen miliyan biyu kuma ka biya ni kudin mota ta yanzu in ba ka yi za ka ba rance ba zan kai kasuwa yin siyar wannan sharatin gaba ɗaya ba ka ciniki so da kulli biyu ne a hade akwai cinikayya akwai bashi da wani za'a kuma ka lizumta ɗaya da ɗaya baya halatta ku rarraba su ku yi cinikin mota sai kai fadancin ya ce baka in ya ga dama ya daga gidan ke su kenan na sai mota da su وهنا أئر ونن ولن أضاف البائع إلى أكد البيع شرطا آخر shi mai sayar mai sayi mai sayar da kaya ya jingina wani kullum ya haɗa shi da wani ya jingina akan wannan cinikin wani sharadi na daban yace wa huwa aqdul qardi shine mas'ala ta bashi fa hada la yajuzu wannan baya halatta li'annahu qad ruwiya an nabi sallallahu alaihi wa sallam nahyu an kulli qardin jarra manfa ko jarra nafa an ruwaito hali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa duk wani bashi da ya jawo amfani ribace kuma annabi ya hana da wannan lafazin kullu karbe jarra manfa'atan fa huwa riba hadisi da Imam Ali sai na Ali ibn Abi Talib ya rawaito mana hadisi ne na Ali ibn Abi Talib da malamai da dama sun fitar da shi amma hadisin bai inganta ba wani albani ya magunguna kan yi da'ifu aljami'is sagir silsilar da'ifa da sauran wurare suna hadisin da inganta ba a matsayin hadisi amma a matsayin ka'ida ta mu'amala suka ce ya halatta shi yasa za ga anan aka kawo maganar da aka ibn abi rabahin yayi yace wa hiya qa'idatu kaga bai ce wa huwa hadithun ba shi yasa ma atin yace suka ce mawallafin suka ce li annahu qadru wuya irin wannan suka ce suke ce mata sigatu tamridi siga ce da cewa hadisin na da matsala an ce an ce akwai magana wannan ka'ida ce ta saba a rai har ulama da malamai suka rika bibiyar tabbatar da ita lokaci bayan lokaci hadisi ya tabbata daga asawa ibnu abi rabahi bajinin malami ne da ya rasu hijira da shekara ɗari ɗaya da sha hudu ga yana dau da asirin nubuwa ba da yake cewa kanu malamai sun kasance yakrahuna kulla karbin jarra manfa'a suna kyamar bashin duk da ya jawo amfani mutum ne in ka zo wucewa ko bai ce ka baya yi sai ka ba shi bashi sai ya rika gaishe ka ko kuma idan ka zo da tsohuwar motar ka suna zama a kusa da wani rami kullum ka shiga ramin sai ta mutu kuma sai ka daga hannu a ɗan dafa maka shi wannan mutumin baya dafawa shi ne tasowa ya dafa ran nan da ya matsu sai ya baka bashi sai ya fara dafa motar ka to duk ran da ya zo ya dafa ka biya shi shi ba dan Allah ya dafa ba don wannan bashi ne ko kuma ku rika lissafi ran nan ya dafa naira hamsin ran nan ma ya dafa da ya dawo da ban ya ce ka dafa na ɗari bakwai sai ka bashi naira mace ɗari bakwai to dan ba haka ba ka ci da kuɗi tunda dai bai dafa maka dan Allah yanzu ya dama ne don kudin ka dake jikin shi ya dawo maka wani amfani ko da yake dan Allah ka ba shi rance kike to za ka ban gonar ka ka san dan daga ko me tunda bai niyya ba ai ai da ce ce ka dingina inda yake yake so ka samu haka wannan ka'idar a kanta malamai suka ci gaba da da gudana wannan hadisin za ka same shi wajen ibnu abi shayba shi abdurrazzaq al-musannaf ibn abi shayba shi ma yana da irin wannan aikin amma dai lokacin rasuwar su da bambanci shi ibn abi shayba ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 235 abai yana da kazara da shi abdurrazzaq amma dai dukan su ba jama'a malamai ne da suka yi watsi aiki kwarai da gaske saboda kada a shigar da kulli a cikin kulli ba a sanya wani shara'i da zai zama kulli ne na daban a cikin wani shara'i na kai haka bai yi ba gaskiya yana da sai mu dakata nan Allah ya sai mu darasin gaba sai mu tashi daga kan afsani sharadi na biyu kenan sai yar wata matsala lura da yanayin da muke ciki na yanayin hadari da akan samu musamman yanzu da damina matsaloli na haɗa sallah ana ana ana muna ɗan zakewa da yawa da son cin budus da yawa matsala ce ta ruksa nan ce a ruksa rangume ne da shari'a ta yi to sai dai kullum musulmi yana so kullum ya tsaya kan iyakar ruksar da aka ba shi ba a so kuma ka zama kana neman ya za a yi ka samu wannan ruksa akwai littafi da wani malami ya rubuta ta tabbu'ur rukas aka karki masu wannan halin masu neman inda gara ba da sauki suke abin nan Abu Ubaida mashhur Alu Salman bajinin malami ne a kasar Saudiya ina ga wanda suke bibiyar social media sun ga wani bidiyon shi wani dan clip din shi da yake maganar malam albani namu nan na Zaria da irin gwagwarmayar da haka suke fudda kudu to kusan a satin nan a nan masallacin harami ana wata daura an kira shi ga manyan kasa sun hadu yake waiwayar wani dan uwa Muhammad Awul Adam Albani a Nijeri da irin gwagwarmayar da aka yi ni wani dan uwa ya turo man mutane da yawa sun turo man na gani to wannan Abu Ubaida mashhur Adu Salman yana da littafi musamman da yayi akan haka salloli saboda ruwa littafi ne mai shafi ɗari uku da tamanin da wani abu kan wannan matsalar kawai matsala ɗaya ɗan bai haɗa da kowace ba a ga abin ba na gaggawa ba ne malamin malikiya sun fi kowa buɗe ƙofar da rabasa amma kuma ko su da yawa daga ba dukansu ba da yawa sun dawo sun kulle ta da wasu sharuɗa aliman malik farko dai ya halatta in aka samu ruwa ruwa shine daidai sabda liman zai kabbarar harama an fara ruwa amma in sai da ya kabbarar harama sannan aka fara ruwa ai bai yi niyyar haɗawa ba lokacin niyya abu ubaida ya ce ba a haɗawa ko ruwan ya yaye masallacin ya rushe masallacin sai dai ku koma gida ku dawo dole sai ka yi niyya a sallar farko sannan ku haɗa sai da aka yi raka a sai gari ya ɗau haɗari sai ruwa tsawa iska aka ɗauke wuta ba za ku haɗa ba idan aka ce maliman dan ne ya ce to ai ban yi niyya ba sai ka farko in saka zai niyyar farko sai ya tsora da niyyar zai haɗa amma malam maliki ya zuba cewa ko da ruwa ba a fara ruwa ba in dai akwai alamun hadari da ake tsammanin zai ruwa shine al as-sahabu ko al-matsarul mutawaqqa al-imam malik ya ce ta adiya hadawa ba dai ai rukhsa ce kusan shi kadai ya bada wannan sassaucin ya ce a iya haɗawa kawai a sallami mutane amma jumhur na malamai suka ce ba za a haɗa ba daga ciki hatta malamin malikiyan alimamu da suki bajinin malami ne a malikiya sai yake cewa to amma su suna da fahimtar cewa idan garin akwai alamun hadari haka ko kuma an yi ruwa ya ɗauke kuma babu tabo mai tsananin da zai hana mutane zirga-zirga ko zai bata masa kaya yanzu kamar ta bangaren nan ne ba mai tsanani ba ne za ka iya sa fararen kayan da kai tafiyar kilomita goma ba su go ko ɗaya a jikinka idan baka iya tafiya ba to da wannan taɓon bai da matsala sannan duhu duhun mu bai da matsala galiban muna da toci da dama duhun ya zama na ba toci da ba haske ba wata kuma akwai tabo da za ka rika fatawa shi ne gafar da su yake cewa su ga abin da nan malik ya faɗa haka magana take in haka za akwai alamun hadari za ku iya haɗa sallah amma bisa rashin sa'a sai ba a yi ruwan ba to fa yanbaghi i'adatu saniya za ku zo ku rama sallah ta biyu ya halatta a haɗa yanzu ko yau ba gashi da alamun hadari ba duk wanda suka haɗa ya kamata tunda ba a yi ruwa ba yanzu sai sake isha ai daidai ku ne ai eh personal account ne ba wai na jama'i ba ne wanda ya rama ya rama to kai kuma da kake masallacin to suka ce kai da kake masallacin sai ga alamun hadari sai ni mai ce zai hada sallah bai kamata ka fita ba me ya kamata ka yi ka bi su sai ka yi niyyar nafila isha na ka nemi wani masallaci ka je ka saki ko ka tara iyalanka a gida ku yi in sai haka shi kenan sannan Muhammad Sale ibn al-Utaymi ne yake cewa gaskiyar magana shi abin da ya fi natsuwa da shi bayan dogon bincike da ya yi bai kamata a haɗa sallah ba a hadarin da bai riga ya fara ruwa ba ko kuma hadarin da ya riga ya yi ruwa ya ɗauke sannan taɓan garin da duhun garin bai da tsanani shi a fahimtar shi bai kamata a haɗa sallah ba matsala ta ƙarshe shi ne ko da an cika sharuɗan haɗa sallah ɗari bisa ɗari wanda yake da fawar haɗa sallan shi ne liman ana zabga ruwa kamar da bakin kwarya liman zafi zai iya cewa ba za a haɗa ba duk wanda ya harare shi munafiki wanda ba da liman ce da cikakkiyar fawa ba wanda ita ya sashi zai iya sa ba za a haɗa ba mu ce a dubu amma za ga limaman suna sakaki da power su ko sai ga kawai suna bari wani na ta ai wani ma wani sai reka da da ido da ya sai ce maka da hadari ko ya ce ka ta na akwai na laraba ne ai ba ai ba wani na laraba kwastomin ba wasu abin nan ba ne guda gaskiya a kiyaye sannan na ita ce mafi girma abin da muka mallaka kuma ita ce kafar da za mu gana da mahalicinmu mu roƙe shi mu kai kokenmu ko muna ganin haske kuma yana karfa mana suna kama mu a yi haƙuri a daina matsawa limamai sannan limamai ya kamata su san wa'innan ka'idojin da wa'innan sharuɗan ina ga abin zai taimaka wajen mu daina gaggawa akwai maganar da Alhaji Jamilu da ya faɗa ko a iya sanin shi din Najeriya ba da ke zariya wannan gangancin in da maka sallah lokaci bai yi bane ko kuma hada maka sallah saboda addina uzurin din Najeriya ba da ke zariya mu ne ɗan shafshaf ɗan take ne in dai hada sallah ne to nan ne za ka mutum da riga da amata shi a waje ke kuma yana cewa ya hada sallah saboda sanyi haba ina da sanyi kai kafin da ake sanyi kuwa Allah shi yayi Allah ya samu da wa alaikum assalam eh
idan imam ya zo zai gina mamu za a haka sallah ne ko kawai in yi niyya a rajin za a yi ba sai ya faɗa musu ba shi dai ya niyya shi dai ya kudurta kawai shi wannan sharaɗin su malam malikiya ba su kawo shi ba amma mashhur adu salma abu ubaida ya kawo shi a wancan littafin nashi الجمع بين الصلاتين لأجل المطر sunan littafin kenan ya kawo shi a matsayin abu shine sharadin farko ma kuma yin dogon bayani ya kai to lallai innamal a'malu bin niyyat ai niyyar hadawa in liman ya manta duk da ya ga da hadari kawai shi bai niyyar hadawa ba sai da kai raka'a biyu ya ci ruwa sha ɗaya tana ba maganar hada in ya tashi sai mutane bayani to ga ka'ida cewa aka yi sai an yi niyya tsakani da Allah sai na manta in yi niyyar za mu hada jama'a ya haƙuri in lokacin isha ya mu dawo shi ce nan wuta ta mutu na ba zai iya yi ba ba zai iya yi ba ai in dai ya riga ya wuce gabar kabbarar harama bai yi niyyar hadawa ba ya wuce wurin ta ba dama ya dawo ba a koyo wancan littafi wanda za su iya karanta a lele zai canza idan aka hada sallah idan a masallaci su hada sallah sai su je mu a ba a zuwa wani wuri in dai limamin da ta bi magariba bai hada ba to ya kai aka yi auren niyya ba za ka je wani masallaci ba kar ka ce ka haƙura kawai za ka fadlin layi shi himan ya sha lam yutika alyawma wa alaikum assalam na eh ba ta yi ba ai ka'idar da manhajin ahalus sunna muke a kai ba jam'i biyu a masallaci daya wannan sallar da wannan mamun yayi ya kamata ma a hukunta shi ne ta'addanci ne wannan ta'addanci ne mugun ta'addanci ma ya kamata in ana mai kallon mutunci a daina in ya gayya a daina zuwa ba mutumin kirki ba ne dan tawaye ne wa alaikum assalam bayan kuma ilimin ya daukari yana haka Eh.
wani haka shi kuma kuma ya da su a masallaci har mutanen isha'i ya tsirta ko ba hada bayan an hada a wannan ba matsala sai ku jira ya sauki wanda zai fita ya iya fita ba matsala wannan in dai ya cika sharuɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh